وإن من أشد وإن من أعدى أعداء الأمة الاختلاف والتنازع حيث يضعف الأمة ويذهب الريح ويجرئ عليها ضعاف الكفرة يقول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إخوة الإيمان لما خالف المسلمون أمر الله ورسوله بالاجتماع على الكتاب والسنة ابتلاهم الله بالذل أمام الكفرة يقتلون أبناءهم وشيوخهم وشبابهم ويستحيون نساءهم ويتسلطون عليهم في بلدانهم بالاحتلال المباشر أو غير المباشر عبر عملاء منافقين يزيحون عنهم شرع ربهم ويسرقون خيراتهم وبركاتهم وينشرون الكفر والإلحاد والفساد فيهم ويثيرون فيهم بين بين الفينة والأخرى النعرات العرقية والاختلافات العقدية والطائفية والمذهبية والفكرية كي يظلوا دوما متفرقين حتى يسهل اصطيادهم فردا فردا وجماعة جماعة حتى يوهم السجج السذج منهم أنهم لا يحاربون الإسلام كدين بل الجماعة الفلانية والفكر الفلاني ولا يمر زمن طويل حتى يأتي الدور على الجميع حتى الخائن والعميل والمنافق إذ المعركة الحقيقية بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر ملخصة في قوله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أيها المسلمون إن الهدف الأسمى والغاية العظمى للكفار مبين بوضوح في قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقوله وودوا لو تكفرون وإن سبب ال... وإن القتل والتشريد والتضييق والحصار والحرب على المسلمين أمما وأفرادا الغاية منه أن يرتدوا عن دينهم وينصاعوا لأسياد نظام العالم الجديد من الملاحدة والصهاينة فقد صرحوا في أكثر من مناسبة أن أعدى أعدائهم بعد الاتحاد السوفيتي هو الإسلام ذلك أنه الدين الوحيد العصي على التطويع والتغيير والتبديل وهو الحصن الأخير للقيم والفضيلة فقد تم إخضاع الجميع دون الإسلام والمسلمين أحبتي في الله إن الحرب الإيرانية الإسرائيلية المدعومة أمريكياً المسنودة غربيا لا تخرج عن سياق الحرب على الإسلام ولا يخدعنكم الشعارات المرفوعة من الحرب على الإرهاب وغيره وتفتيك الأسلحة النووية وغير ذلك من الأكاذيب ونظرا إلى الدور الإيراني الخبيث المدمر في كثير من الدول الإسلامية فقد انقسم المسلمون حيال القضية إلى أقسام كثيرة نجملها في أربعة قسم يرى أنها مسرحية هزلية وأن إيران صناعة غربية لمحاربة المسلمين ذلك أن الخميني نفسه قاد ثورته من فرنسا وقدم منها بعض وقدم منها بعد بعد طرد الشاه وقسم ثان يرى أن الكيان الغاصب والدولة التي يحاربها عدوان لدودان للمسلمين ويتمنى زوالهما معا فكما تقتل إسرائيل المسلمين وتشردهم منذ, سبعي من منذ سبعة وسبعين سنة كذلك قتلت إيران وشردت ودمرت أربع دول إسلامية هي لبنان وسوريا والعراق واليمن وفريق ثالث من المسلمين يتمنى هلاك الدولة الصفوية وأن انتصارها أكثر ضررا على الإسلام والمسلمين لأطماعها التوسعية التي تستهدف بلاد المسلمين وفي مقدمتها مكة والمدينة إضافة إلى جرائمها في قتلها وتشريدها لملايين المسلمين وتدمير أربع دول إسلامية ولا زالت تدمر وتقتل وتفعل وتفعل ويرى هذا الفريق أن آيات النفاق الاعتقادي الواردة في الكتاب والسنة تنطبق عليهم انطباقا وصدقوا في ذلك أما الفريق الرابع أحبابي في الله رغم اقتناعهم بخطورة المشروعين الصهيوني والصفوي إلا أنهم يتمنون انتصار إيران إعمالا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين وليس حبا فيها ذلك أنهم مسلمون واليهود كفار أصليون والمسلم ينصر على الكافر حتى وإن كان واقعا في نوع بدعة كما أفتى بذلك شيخ الإسلام الشيخ كما أفتى بذلك شيخ الإسلام وغيره إخوة الإيمان إن مواقع انتصار الكيان اللقيط المحتل من تلكم الأضرار ما يلي أولا الاستفراغ بالهيمنة والقوة في منطقة الشرق الأوسط وفي هذا من الخطر المحدق على المسلمين ما فيه إذ إنها ستضرب بلا واع ولا رادع من دين أو ضمير ثانيا فرض التطبيع العملي على دول المنطقة ثالثا إطالة عمر الكيان الإسرائيلي بعدما كان يترنح وإيقاف الهجرة العكسية رابعا منع إقامة أي نهضة إسلامية أيا كانت وهذه هي الوظيفة الأساسية لهذا الكيان اللقيط خامسا التشجع على محاربة دول إسلامية صاعدة ذات صبغة إسلامية وقد صرح بذلك مسؤول الكيان سادسا محاولة تصفية القضية الفلسطينية وفرض التهجير القسري إلى الأردن أو سيناء أو أماكن أخرى سابعا تعزيز الاستعمار المتخفي وراء الاحتلال لا سيما الأمريكي أما انتصار إيران عباد الله فليس فيه من الأضرار ما يساوي المذكورة والغاية ما فيه هو بقاء النظام وعدم انكساره ثم الحفاظ على النصر الجزئي أو ما تبقى منه في, دول في الدول التي احتلها وينبغي التنويه إلى أن هذه الدولة لم تنجح في احتلال دولة مسلمة إلا بمساعدة الغرب ومباركته بدءا من لبنان وسوريا مرورا بأفغانستان والعراق وانتهاء باليمن فقوتها ليست ذاتية كما يتوهمها الكثيرون ومن منافع انتصارها ما يلي إقامة موازنة للقوة في الشرق الأوسط ثم تقوية, تقوية القضية الفلسطينية واستمرار دعمها ثم كسر هيبة الكيان وتجرؤ الحكام الضعاف عليه وإيقاف قطار التطبيع أو, إبطاء أو, إبط أو, أو إبطاؤه على الأقل ثم زوال خطر محاربة دول إسلامية صاعدة ثم إضعاف قبضة الغرب على المنطقة عبر إضعاف الوكيل الإسرائيلي اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin littafinsa suna so su disa shi hasken Allah subhanahu wa ta'ala da bakunansu Allah subhanahu wa ta'ala kuma mutum nurihi mai cike haskensa ne ko da kafirai ba sa so ko da mushrikai ba sa so kamar yadda ya zo a wata aya tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka bayan Allah mu sani lalle gwagwarmaya da tunkuɗeɗeniya tsakanin ƙarya da gaskiya wato da ɗaɗɗan abu ne daɗewar wannan duniya lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya samar da mutane ake ta yi sannan wannan tunkuɗeɗeniyar da ake tsakanin ƙarya da gaskiya wato shi malamai sai kira sunnatu tadafu wato sunna ta tunkuɗe ɗaniya wannan yana ƙoƙari ya tabbatar da kansa wancan ma yana ƙoƙari Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan cikin wajaje da yawa cikin alkur'ani daga ciki akwai faɗin Allah madaukakin sarki ba dan tunkuɗe wanda Allah madaukakin sarki yake yi wa mutane ba'dhum bi ba'dhin sashin su da sashi ba kafirai suna kulla makirci musulmai suna kokarin warware mutanen kirki suna warware makirci da kafirai da mutanen banza suke kullawa yace la fasadatil ardu da kasa ta lalace tace mutanen kwarai sun zauna ba abin da suke yi to lalle da waɗancan na banzan sun bata kasa amma sai dai Allah ma'abucin falala ne akan talikai kuma yana daga cikin mafiya girman abokan gaban wannan al'ummar tamu saɓani da jayayya domin wannan saɓani yana raunata al'umma yana tafiyar da ƙarfi kamar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yana sanya jara'a da ƙwarin ƙarfin zuciya ga abokan gaba masu rauni su afkawa al'ummar musulmai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa la dafullahi nasa ba'dahum wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin Allah ya ce ku yi wa Allah da manzansa biyayya kada ku yi jayayya wala tanaza'u fatafshalu yace sai ku kare wa tadhhab rihukum sai karfin ku ya tafi wasbiru Allah madaukakin sarki yace ku yi hakuri inna allaha ma'as sabirin Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri dan uwana masu daraja lokacin da musulmai suka saba umarni na Allah madaukakin sarki na haduwa akan alqur'ani da tabarki na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe su da kaskanci a gaban kafirai suna kashe ƴaƴansu da manyansu samarinsu sannan suna kunyatar da matansu kuma Allah madaukakin sarki ya kaka ba su akan garuruwa na musulmai ta hanyar mulkin mallaka na kai tsaye ko kuma ta hanyar wakilai ko kuma ta hanyar wasu shugabanni da su waɗancan yan mulkin mallakan suke yi wa hidima ba al'ummarsu ba sun yi ƙoƙari sun gusar da shari'a ta Allah madaukakin sarki ana kwashe arziki na ƙasashe zuwa ga waɗancan sannan suna yada ilhadi karkata kenan a barin tafarkin Allah madaukakin sarki ana yada kafirci ana yada barna kuma suna motsa sabani da yake tsakanin mutane ko na kabilanci ko bangaranci ko kuma mazhabanci ko kuma tunani domin musulmai dai su saura a cikin irin wannan rarraba su saura a cikin wannan yanayi na yanayi na rauni domin wannan shi zai ba su dama su iya farautar musulmai ɗaiɗaiku da kuma dukkansu a matsayinsu na al'umma. Shi sa kafirai bayan sun samu damar rarraba kawunan musulmai sai suka yi ƙoƙarin cusa wasu daga cikin musulmai fahimtar cewar su ba musulunci suke yaƙa ba a matsayin addini a'a suna yaƙar ƙasa kaza ne ko kuma suna yaƙar mazhabi kaza ko suna yaƙar jama'a kaza. Shi sa idan suka faɗa haka sai ka ga sauran musulman sun koma sun zauna idan suka gama da waɗannan sai su sake komawa kan waɗancan. kuma kullum suka je yasu yasa su yaki wasu sai su ce a'a su kadai suke yaka banda waɗancan ku banda ku domin wannan yakin a hakika tsakanin ƙarya ne da gaskiya tsakanin musulunci da kafirci ko kuma wannan yakin abin da yake faruwa Allah madaukakin sarki ya takaita mana shi a cikin littafin sa inda yake cewa walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su taba gamsuwa da abin da kake kai ba har sai ka bi tafarkinsu kuma dukkan abin da yake faruwa na a taɓa wani ta can a kashe wani can a fidda waɗannan daga gidajensu da sauransu duka dai abin da ake so a faɗa shi ne ku bar wannan addinin ku tashi daga kan wannan addinin naku ko dai ku dawo namu ko kuma ku bar dai wannan addinin domin addinin musulunci shi kaɗai ne addinin da ya zamanto hatsari akan sabon tsari na duniya da suke ƙoƙarin girkewa dukkan addinai an yi ƙoƙarin markaɗe su an yi ƙoƙarin tafiyar da su an yi ƙoƙarin su kasance sun bi wannan tsarin kuma sun bi musulmai da addinin musulunci su ne suka ƙi shi ya sa za ka gaba za a basu zauna lafiya ɗan uwa masu daraja Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan yadda yake cewa waddu lau takfurun ba su da wani buri da ya wuce lau takfurun a ce kun kafirce kun bar Allah subhanahu wata'ala ya ce waddu lau takfuruna kama kafaru suna burin a ce kun kafirce kamar yadda su ma suka yi domin kullum na banza baya so ya gana kirki suna faɗa a wajaje da yawa ko a tarurruka da yawa ko a munasabobi da yawa cewar bayan a soviet da suka kare ba su da wasu abokan gaba ko ba su da wani abokin gaba da ya wuce addini na musulunci shi yasa aka samar da ƙaryar yaki da ta'addanci aka afkawa kasashe na musulmai da yawa aka kashe musulmai da yawa aka rufe kungiyoyi na musulmai da yawa da suke taimakon addinin musulunci suke taimakon musulmai aka rufe masallaci a wasu wajaje aka rufe makarantu da ake karanta da 'ya'yan musulmai musulunci duka da sunan yaki da abin da suke kira ta'addanci sannan musulmai su kadai ne a yanzu sai wasu daga cikin kafirai da suke kan tafarki na tafarki da Allah madaukakin sarki ya halice su fitra kenan su kadai ne suke kokarin hana abin da ake kokarin yi na a baiwa mutane yanci kowa ya aikata abin da ya ga dama ya kasance babu wani bambanci tsakanin na kwarai da na banza babu bambanci tsakanin aikin kirki da aikin kwarai musulmai su ne kan gaba wajen kokarin ganin an hana wannan su kuma suna gani in ba ta haka ba ba za su iya samu su mamaye duniya ba kuma su mamaye musulmai yan uwa masu daraja kalle wannan abin da yake faruwa tsakanin kasar Iran da kasar Isra'ila mutumin da yake nan da wanda yake karshen duniya ba zai ce bai shafe shi ba mutumin da yake musulmi ba zai ce wannan abin da ake bai shafe shi ba kuma kowa ya sani tun lokacin da aka fa wannan kasa sama da shekaru 77 da suka wuce waɗanda suke taimakon su sanannu ne kasashen turawa su suka samar da kasar kuma su suke taimakonta a cikin kwanakin nan akwai ɗaya daga cikin manyan su da yake faɗa abin da ba za mu iya yi ba kasantaccen ayyuka shine muke wakilta kasar Isra'il tace a matsayin mu domin abin kunya ne a ce babba ya aikata wani abu ya aikata wani aiki mummuna kaga sai samu wani karami ya bashi ko makami ko kuɗi ko kwaya ko wani abu ya sa shi ya je ya aikata shi kuma yana can gefe idan yayi nasara sai yi munna da haka idan kuma bai yi nasara ba sai ya ce babu ruwansa Allah madaukakin sarki ya datar da mu yan uwa masu daraja duk abin da suke faɗa na cewar yaƙi suke da ta'addanci ko ƙoƙarin kunce lamarar makami na nukiliya lalle magana ba haka take ba duk da saɓani da musulmai suke da shi da ƙasar iran duk da irin ɓarnar da ta yi a cikin ƙasashen mutane miliyoyin mutane suka sabbaba aka kashe miliyoyin mutane ta kashe a cikin ƙasar siriya kawai daga 2011 zuwa faɗuwar shugaban nasu sama da mutum miliyan guda aka kashe kuma duk ta sababin ƙasar iran ta gagara ta gayyato kasar rasha a kasar yaman an kashe dubban mutane a kasar lebanon an kashe dubban mutane a kasar iraki nan ma kusan mutum miliyan biyu tsakaninta da amurkawa suka kashe a kasar afghanistan sama da mutum miliyan guda duka akwai hannun iran a ciki shi yasa da wannan abin ya faru musulmai suka kasu gida-gida ya zama to sun rarraba wannan ya ce baya goyon bayanta kuma yana da gaskiya wancan ya ce yana goyon bayanta shi ma yana da gaskiya wancan kuma ya ce ba abin da ya dame shi dukkansu da ita da ƙasar isra'ila wato abokan gaban musulmai ne babu wanda hannunsa babu jinin musulmai babu wanda bai taɓa musulmai ba ya tarwatsa ƙasa ta musulmai ko ya tarwatsa al'umma ta musulmai ya hana su zaman lafiya ya zalunce su kuma duka wannan ya faru allah maɗaukakin sarki da ta damu amma bayan allah a duk yadda mutum biyu suka kai masu laifi wato duk yadda munin laifinsu ya kai da samun ɗaya ya fi ɗaya kuma ɗaya ya fi ɗaya dama dama Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu saboda haka idan ka tattaro yadda musulmai suke kallon wannan yakin ba iya ka samu ba domin duk inda ka je za ka samu ana tattaunawa ana muhawara ya ya kamata a fuskanci wannan abu wane ne yake kan gaskiya waye za a goyi bayansa da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu duk da za ka samu da musulmai ne ake yakin koma me za ka faɗa a kansu suna da'awar musulunci da kuma waɗanda suke kufarun asaliyu na kafirai na asali to amma saboda shi wannan musulmin a baya ya yi wasu ababe da suke nuna cewar baya tare da al'ummarsa yana gaba da mutanensa sun mamaye kusan kasashen musulmai guda hudu sun tarwatsa su sun kashe mutane sun sa su hijira sun sace arzikinsu sun yi barna a ƙasar siriya an ɓarka cikin mata masu juna biyu an fidda jaririn an buga shi a ƙasa kuma ba wasu bane suka yi sai waɗanda suke goyon bayan ƙasar ina duka wannan duniya ta gani an yi shi to shi yasa zaka ga babu yadda za a yi ka samu mai goyon bayan kasar Iran a wannan yanayin a cikin Syria ko a Lebanon ko kuma a kasar Yemen ko a kasar Iraq ba za ka taba samu ba sai dai wanda yake kan mazafin su ko wanda yake tare da su Allah subhanahu wataala ya shirye da mu shi yasa akwai wanda suke ganin wannan duka wasan kwaikwayo ne amma gaskiya al'amarin ba haka yake ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu domin abin da ake yi bai yi kama da wasa ba wanda suke faɗin haka suna cewa da ita Iran din da kasar Isra'ila duka turawa su suka kafa su kuma haka ne in kana so ka gane gaskiyar wannan zancen sai ka duba a ina imam Khomeini yake zaune gabanin 1979 a wata daga wace ƙasa yake jagorantar juyin juya hali a ƙasar Faransa yake zaune daga nan jirgi ya ɗauko shi ya kawo shi ƙasar Iran ya ci gaba da jagorantar ta saboda haka da ƙasar Isra'ila da ƙasar Iran a gaskiyar zance duka turawa su suka kafa su ko kuma su suka sa halin su suka kafu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma waɗanda suke bibiyan al'amura sun ce babu wata ƙasa da Iran ta mamaye a cikin ƙasashen musulmai ta yi barna face sai kaga turawa a cikin wannan ƙasar su ne suke taimaka mata ba ta kai ta yi ƙarfin da za ta mamaye wata ƙasa ta musulmai ba kun san abin da ya faru tsakaninsu da saddam a baya amma sun kasance abin da suka gagara yi sai waɗancan su ta kasance babu ita wannan zai wahala sai dai in Allah maɗaukakin sarki ya kaddara hakan domin shi fa'alun lele ma yuri amma yanayinsu sai dai a samu wani ya raunata wani to wasu suna gani duka abin ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki ya hutar da musulmai sharrinsu kuma wanda ya faɗi wannan ma ya yi gaskiya kamar yadda aka ji wasu daga cikin musulmai suna gani cewar ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani da hadithai da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi bayani akan munafukai duka suna gaskatuwa akan waɗannan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shirya. Akwai ɓangare na hudu da suke ganin cewa duk da mummunan aiki da ƙasar Iran ta yi tun daga kafuwarta zuwa yanzu. Amma dai a wannan yakin ba za a kalli wannan mummunan aikin ba. Za a yi fatan Allah maɗaukakin sarki ba su nasara ba don ƙaunarsu ba, a'a sai dai in aka ce Isra'ila ta yi nasara, ta kai ta ƙasa to za ta zama babbo ta ƙasa da take da ƙarfi a wannan yankin na faɗa abi za ta koma abin da ba ta iya yi a baya na cutar da musulmai da ƙasashen musulmai za ta koma tana yi Allah subhanahu wa ta'ala ya dantar da mu kuma lalle wannan al'amarin haka yake bayan Allah masu daraja daga cikin cutar wadda masana suka ambata dan Isra'il ta yi nasara a wannan yakin akan Iran zai faru za ta kasance babu ƙasar da ta fita a wannan wajen wato za ta ƙara samun jara'a da ƙarfin gwiwa wajen cutar da musulmai da kuma ƙasashe na musulmai tunda kun san turawa ba hana ta za su yi ba su suka kawo su balma abin nan da take yi shine abin da ya sa aka kafa ta idan ka duba inda take sai da aka bankara tsakanin ƙasashen musulmai da suke wancan yanki na gabas ta tsakiya da musulmai da suke afirka aka cusa ta a wannan wajen domin ta hana duk wani abu da zai kasance ci gaba a cikin musulmai ko wasu masu addini da suka yi gungu suka kafa a wani waje ko wani ci gaba ko ma menene kun sani a can baya libya ta yi kokarin samun makaman nukiliya da kasar iraki duka kasar isra'ila ta ita ta hare su kasar sudan ta yi wani kokari a hakan ita ta kai hari kenan ba sai turawa sun taso daga inda suke sun zo sun ladabtar da wani musulmi ba in yi musu laifi a ganin su suna da wani wakili a wannan wajen allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sannan daga cikin cutar wadda za a samu don waɗannan yahudawa suka yi nasara za su farlanta cewar sai an samar da wato sai an cusa su a cikin ƙasashe na wannan yankin duk abin da ake na nuna musu wariya da katse wadda aka yi musu na gefen tattalin arziki da wane ne ya zamanto an warware shi kuma kusan kowa za a zo a farlanta mai wannan dole sai ya bi sannan daga ciki akwai tsawaita shekaru da kuma zamani na wannan ƙasar ta isra'il duk wanda ya san yadda ta kafu da ƙarfinta a baya kuma yanayin karfinta a yanzu ya san dai karfin ya ragu kuma ya san yadda take yi a baya ba kamar yadda yake a yanzu bane sannan daga ciki akwai hana duk wani motsi da wani ci gaba haɗin kai da musulmai za su samu a cikin wannan yanki domin ba sai waɗancan sun taso ba ita za ta yi hakan kamar yadda aka ji sannan daga ciki akwai suna cewa suna kammalawa da iran sai abin da yake gaban ƙasar turkiya da kuma ƙasa ta Pakistan duka kasashe ne da aka sani jagorancinsu suna da alaka da musulunci suna kwatanta wani abu na addini na Allah madaukakin sarki kaga yin nasarar su a can kai fata sai nasara kamar fa fata kake akan azo a yaki kasar Turkiya kana fata ne akan su koma su taba kasa ta Turkiya Allah subhanahu kasa ta Pakistan Allah madaukakin sarki shirye da sannan daga cikin cutar wanda za a samu idan waɗannan suka yi nasara Yahudu abinda zaluncin da ake yi akan Filistinawa sama da shekaru 77 duka an sani kusan karuwa zai yi kokarin sanya su hijira su fitar da su daga cikin yankin Falastin ma gabaki daya waɗanda suke can inda shugaban su yake su kada su cikin Jordan waɗanda suke nan kusan Misra su kuma a kada su cikin Sahara Saina sai ya zamanto Yahudawa sun keɓanta da wannan daular za ta koma daular Yahudu a ɗari bisa ɗari Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sannan daga cikin cutarwa da za a samu idan suka yi nasara ga waɗanda suke ganin a gwara ma Yahudu su yi nasara saboda adawar da kasar Iran take wa musulunci ya fi adawar Yahudu gaskiya yawan mutane suna cewa wannan maganar akwai ja wannan maganar akwai ja wancan kafiri ne na asali tabbas idan suka samu dama akan musulmai suna rashin imani in suka samu dama akan musulmai suna munanan ayyuka amma dai ba za ka ce adawar da suke ba ta zarce abin da waɗancan suke Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce la tajidanna أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اليهود وأن سكي شركة su suka fi tsananin nuna adawa ga musulmai duk da wasu suna shigar da irin waɗannan mutanen a cikin wallazi na ashraku domin idan ka koma ainihin addinin zaka samu shirka ce mummuna ga Allah madaukakin sarki domin ana jingina tasarrufi na duniya zuwa ga wasu waliyai ko wasu imamai ko wasu abin da yayi abu abubuwan da suka yi kama da haka Allah madaukakin sarki ya datar da mu amma dai suna cewa duk abin da ta yi dai kan bai kai abin da Isra'ila ta yi ba kuma bai kai abin da Isra'ila take yi a yanzu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sannan maganar da ake na kokarin rinjayar da cewar su Allah ya ba su nasara akan wannan ba saboda kaunar su bane ko saboda tallan abin da suke da shi a saboda irin wannan cutar wadda za ta samu idan su waɗannan Yahudawa suka samu nasara akan su amma suna faɗa ita Iran idan ta yi nasara abin da zai samu na cutarwa lalle ba zai kai kamar wannan da aka ambata ba suna cewa kokolwar abin da za a samu shine wannan gwamnatin tasu da wannan tsari nasu da yake tallan shi'anci a duniya zai kasance ya saura ba zai kare ba sannan nasarar da suka samu a kasashe na musulmai irin su Lebanon irin Iraki irin kasar Yaman da sauransu za su kasance sun ci gaba da kiyaye wannan abin sannan zaluncin da ake a cikin kasashen wanda mabiyansu suke yi zai ci gaba da wanzuwa amma kuma kamar yadda aka faɗa ba za ka taɓa samu Iran ta samu dama akan wata ƙasa ta musulmai ba ko tana azabtar da wasu musulmai sai da taimako na turawa sai da taimako na turawa ba a taba samu ta yi nasara akan wata ƙasa ta musulmai ita kadai ba kullum tare suke aikin su tare suka rusa Afghanistan tare suka rusa ƙasar Iraki tare suka je suka rusa duk sauran ƙasashe da suke shi yasa wannan yakin wanda ya ce maka wato wasan kwaikwayo ne shi ma zaka bashi wani bangare na gaskiya amma suna cewa ba za a kira abin a matsayin haka ba a dukkansu abokan gaba ne na musulmai amma maslaha ita ta haɗa su yaki domin babu wanda ake so ya kasance yana da ƙarfi a wannan yankin da zai kasance sama da isra'ila ko ya zo kusa da ita iran kuma ta fara kama hanyar yin gogayya da kafaɗa da kafaɗa da isra'il shi yasa suke so su maida ta ta koma ainihin yanayin da aka kafa ta a kai ko kuma ta koma ta ci gaba da abin da kar ta wuce layin da aka shata mata allah subhanahu wa ta'ala ya shirya bayan Allah daga cikin amfani da za a samu wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam idan waɗannan ɗin shi'an na Iran suka yi nasara suna cewa za a samar da yanayi za a samar wa ƙasar Isra'ila kishiyar maimakon ta kasance da sai abin da ta ce za a yi to yanzu tana da kishiyar sannan abu na biyu akwai ƙarfafawa ga ƙaziyya ta Filistin to abin da yake faru na zalunci da ake yi wa Falastinawa duk kasashen musulmai duk sama da kasa hamsin da bakwai babu kasar da take cewa tana ba da kuɗi tana ba da makami ga waɗannan mutanen sai kasar iran wannan abu ne da dole ka tabbatar da wannan kuma dole ka gode mata a kai so suke ba su makami kuma suna ba su kuɗi sauran akwai wanda yake ba da kuɗi in ma akwai wanda yake ba da makami to a bayan aboye ne bai isa ya ce yana bayarwa ba sannan akwai karya haiba kwarjini na wannan ƙasar ta isra'il da kuma ƙoƙarin ƙarfafa gwiwar shugabanni da suka kasance suna jin tsoronta ko suna shakkarta da kuma tsaida abinda ake kira wato ƙoƙarin maido da ita cikin ƙasashe na yanki a yi mu'amala da ita kamar sauran ƙasashe sannan cikin nasarar da ƙasar iran za ta iya samu wannan zai iya tare zai iya tare wato hatsarin bazuwar wannan yakin zuwa ga sauran kasashe domin suna faɗa cewa gaban Isra'il saboda suna gamawa da kasar Iran za su shiga Turkiya sannan za su je wa kasar Pakistan to kaga in ya kasance sun dakata anan ai sharri da yawa ya kawo a barin musulmai sannan abu na ƙarshe akwai raunata damka da kasashen turawa suke yi dangane da wannan yanki na gabas da tsakiya domin duk wani rauni da Isra'ila za ta yi rauni ne da turawa za ta yi ita wakiliya ce ‘yar aike ce sannan yasu ce, duk abin da take yi sun yadda da shi duk abin da take yi su suke sata take yi, wani lokaci ana samun saɓani, wani lokaci kuma su kasance ɗari bisa ɗari akan wata fahimta, amma abin da take yi da ba su yadda ba da ba za a yi ba, sama da kashi saba'in na makamanta duka daga ƙasar Amurka yake zuwa. Wasu makaman suna zuwa daga sauran ƙasashe waɗannan manya da suke ce maka suna fatan a dakatar da wannan yaki na Filistin ko ga suna cacar baka amma har gobe duk surutun da shugaban Faransa yake yi har gobe makamai suna zuwa Isra'il daga Faransa har gobe suna zuwa daga Germany daga sauran kasashe na musulmai sojojin su ma ana iya samun su a can to Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ya eh, kare al'ummar musulmai daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka buya Allah subhanahu wa ta'ala ya karya waɗannan yahudawa da waɗanda suke taimakonsu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin wasu munanan aƙida daga cikin musulmai wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salati Amin.
أشهد أن محمدا رسول الله حرام الصلاة حرام الفلاح الله أكبر لا إله